أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجرنا من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala mai girma da daukaka mai ikon dukkan komi wanda da kaddara wa da ikon shi mu a wannan wuri ɗaya daga cikin masallatan yan Allah a ban ƙasa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a kowace rana ta laraba muna cikin suratul tauba karshe karshen suratul tauba za mu tashi aya ta 120 daidai ma kana lil ahli madina ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله سبحانه وتعالى كشوا ما كان لأهل المدينة بيدات بقى متانا مدينة wa man haulahum da wanda suke gehen su min al-a'rab daga cikin mazauna karkara larabawan kauye kenan an ya takhallafu an rasulullah su zamna gida su bar manzon Allah ya je yakin tabuk su suna gida hakan bai dace ba manzon Allah na ya ta hilin daga kai kana gida kana hutawa bai dace ba wala yarghabu bi anfusihim an nafsihi sannan kuma ba za su zaɓa ma kansu hutu ba su bar manzo Allah cikin wahala zalika bi annahum saboda an ka ce ba za su ba za su zaban makan su hutu ba su bar manzo Allah cikin wahala bi annahum lalle su la yusibuhum dhama'un wata kishruwa ba za ta same su ba wala nasabun wata wahala ba za ta same su ba wala makhmasatun fi sabilillah wata yunwa ba za ta same su ba a cikin hanyar Allah wala ya ta'una mawti'an ba za su taka ba wani wurin takawa domin yin jihadi wanda ya ghidul kuffar za su bakanta ba kafirai idan kafirai sun ji duriyar musulmi sun kusa suna gari kaza hakan sai ga ya bakanta musu rai shine wala ya ta'una mawti'an ba za su taka ba wani wurin takawa don yin jihadi wannan wurin da zai bakamta ma kafirai rai wala ya nalula min aduwun nailan ba za su samu wani cin nasara ba akan kafirai Allah ce illa kutiba lahum bihi amalun salih face sai an rubuta musu da wannan abu da suka yi aiki na kwarai inna allaha illa kutiba lahum bihi sai an rubuta musu da shi amalun salih aiki nagari inna allaha la yudi'u ajral muhsinin lalle Allah subhanahu ta'ala baya tozartar da ladar masu kyautata aiki dan Allah ai al-ihsan shine kyautata aiki yin yi dan Allah shine an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa in lam takun tarahu idan ba ha ganin shi fa innahu yaraka to shi yana ganin ka kina wannan aya tana zargi ne ga dukkan mutumin da zai zama gida ya bar manzo Allah ya zai yakin tabuka kamar yadda munafikai suka yi suka zama gida suna ta kawo uzurin ƙarya suka bar manzo Allah ya ta yakin tabuka da wanda kuma suka zauna su ba wani uzuri su ba wani uzuri da ya hana su ba munafikai bana kurum kasala ce shaidan irin jayi su suka zama gida suka ki zuwa yakin tabuka irin su ka'abu bin malik da sauran ire-iren su wanda bayanin tuban su ya gabata Allah ya karbi tuban su bayan ukuba da anka musu ta kwana 50 anka kaurace musu kawai wanda sake musu magana daga baya dai a ƙarshe dai Allah subhanahu ta'ala ya saukar da aya cewa an karbi tuban su an yahi musu wannan kenan sai Allah ce saboda ba za wani kuma ba za su zaben makansu hutu ba su bar manzo Allah ta cikin wahala saboda mai Allah ce wani wata yunwa ba za wata kirwa ba za ta shahi su ba ko wata hala ba za ta shahi su ba ko wata yunwa ba za ta shahi su ba a cikin hanyar Allah ba za su taka ba wani wurin takawa wanda idan kafare sun ji duriyar su abin zai bakanta musu rai ba ce Allah ce ba za su samu wata gani ba ko wani cin nasara akan kafirai ba ce sai an rubuta musu da shi wannan aikin nagari lada inna allaha la yudhi'u ajral muhsinin Allah baya tozartar da ladan masu kyautata aiki duk wanda ya kyautata aikin shi Allah ba zai tozarta shi ba ko da ko a yanzu ko nan gaba in dai kana ihsani kana kyautata aiki dan Allah to Allah ba zai tozarta ka ba kuma ba zai tozarta aikin ka ba wannan kenan aya ta gaba sai Allah ce wala yunfikuna nafaqatan saghira ba za su ciyarwa ba ciyarwa ƴan karama bi ma'ana da ƴan kuɗi kaɗan ko jika guda ko dala ɗari ko dala hamsin a hanyar Allah ka ba da iya ƙoƙarin ka kenan ka ba da jika ɗaya ce dala ɗari ka ba da dala hamsin ka ba da shi ne wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan ko ciyarwa babba jika ɗari jika ɗari biyu miliyan guda Allah ce wala ya ƙata'una wadiyan ba za su yanke wata tazara ba tsakanin duki da duki za su wurin jihadi illa ku tuba lahun ba ce sai an rubuta musu lada dalilin wannan wannan aikin da suka yi na jihadi na yada kalmar Allah liyaje zai hun Allahu ahsana ma kanu ya amalu domin Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata wannan tunina muna jihadi sai da ni sai da kudi dole ne sai an hiddo kudi an yi jihadi sai da kudi musamman ma wannan zamanin sai da kudi za a hiddowa a yada kalmar Allah kudi ba yakin tabuka manzan Allah tsira da amincin Allah su karata mata garin da za a je yakin tabuka yayi bayani cikin sahabbai yayi bayani yace man jahaza jaisal jaisal usra wane ne zai shirya dunduna ta yaƙi na rukutun tsanani yaƙin tabuka wane ne zai hido duke shi usmanu bin afuwa ya hido duke wajen raƙumi 100 da lafton kaya bada ga kuɗi da ya bada ga dukiya har manzo Allah ke cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'da yau ba ba abin da zai cutar da usman duk abin da aikata yayi abin da yayi abin da ga dama ba abin da zai cutar da shi dan aljanna ne ya bada ya ƙara badawa ya ƙara badawa dukiyar bayan Allah rijalun kenan sadaku ma ahadullahu alaihi wanda dukiyarsu Allah ya ba su kuma sun yi aikin Allah da ita sun yi aikin addini da ita haka ake so dukkan masu kuɗi da masu kuɗi kaɗan da matsakaitan masu kuɗi kowa dai ya bada ana bukata tunda wannan Allah ce wala yanfiquna nafaqatan sagidatun wala kabira da mai kadan ya bada mai yawa ma ya bada kina wannan kurni cewa aikin addini jihadi sai da dukiya aikin musulunci dole sai da kuɗi dole ne dole sai ku yi hankuri bayanin da ake cewa ku kawo dukiya ku yi hankuri dole ku bada dole a hiddo dukiya aikin aikin Allah ku bar jin haushi ku bar kosawa umarni ne daga Allah ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wallahu al-ghani wa antum al-fuqara yanzu ku ne waɗannan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah ana kiran ku kuciyar a hanyar Allah faminkum man yabkhal daga cikin ku akwai masu ruwa Allah ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya ruwa fa yayi ruwa dan kanshi bai rage Allah da komai ba wallahu al-ghani wa antum al-fuqara Allah shine mawadaci ku ne talakawa ku ne mabukata duk kudinka duk mulkinka duk wadatarka kana bukatawa zuwa ga Allah Allah ce wa in tatawallau idan kuka joya baya kuka ka taimaka ma addinin Allah yastabdil qauman ghayrakum Allah subhanahu wataala zai musanya wasu wanda ba ku ba thumma la yakunu amsalakum sannan ba za su kasance ba kamar ku maruwata wanda ba ku san taimakan addinin Allah wannan kenan Allah ce wa ma kana lil mu'minin وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين الله تشوى ما كان المؤمنون لينفروا كافة بيداتي بقى من منيسو هتاقى بعدي ستياكي سبر منزان الله جدا شكده wannan ana magana akan tawaga ɗan ƙaramar tawaga sariya kenan wadda ba manzan Allah ciki kenan tawagar da manzan Allah ya tura wanda baya ciki shi na ta ce masariya to baya yiwuwa su tai gaba ɗai su hita gaba ɗai su bar manzan Allah gida shi kaɗai to shi ne abinda aya take magana kenan sai Allah ce falaula na fara min kulli firkatin ta'ifatun ina ma a samu kowace jama'a wata wani adadi na jama'a su ta yaƙi wasu adadi kuma su zama na gida tare da wa tare da manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi wasu su ta yaƙi wasu su zama tare da manzan Allah su wanda suka zama tare da manzan Allah sai su zama gida su ɗauki ilimi tunda duk abin da ya hito daga makin manzan Allah ilimi ne akwai sunna qauliyya akwai sunna fi'liyya akwai sunna taqririyya kenan ya yance kauliya abin da ya fada fi'iliya aikin shi ko ko abin da aka yi gaban shi ya tabbatar ya zama sunna to su waɗanda suke tare da manzo Allah a gida sai su kwashi ilimi su ɗauki ilimi su karantu to su ka waɗanda suka ta jihadi idan sun dawo gida su waɗanda ke wurin manzo Allah idan sun ɗauki ilimi sai su karantar da waɗanda suka ta jihadi kenan amma ba a cewa kowa ya ta gaba ɗaya a'a dole ne wasu su zauna tare da manzo Allah su koyi ilimi su sha sunna su koshi wanda suka tai wurin jihadi in sun dawo gida su ma sai a karantar da su su waɗanda wanda suke tare da manzo Allah sai su karantar da su waɗanda sun tai jihadi in sun dawo gida shine li yatafaqahu fi din su wannan wanda suka zana tare da manzo Allah domin su fahimci addini wal yunziru qaumahum sannan su gargadi jama'ar su mutanen su idan raja'u ilaihim idan sun dawo gida zuwa gare su la'allahum ya hazaru domin su shiga taitayin su su ɗauki wa'azi to wannan abin da wannan aya take magana kenan kenan ba a hita gaba ɗai wurin yaƙi sai dai wasu su tafi wasu su zamana gida tare da manzan Allah amma wannan ana magana akan yaƙin da ba manzan Allah hita ba a'a ya tura wata tawaga ce wasu su tai wasu su gida tare da manzan Allah domin su ɗauki ilimi wurin manzan Allah sannan kuma wasu malamai suna magana akan wasu suna magana cewa tana magana ne akan ilimi bi ma'ana a samu wani adadi a cikin jama'a su ta su yi karatu ba a cewa kowa zai ce misali bayan an sabke fardu ayin akwai ilimin da fardu ainin kowa sai yayi kaga ilimin sanin yadda ake bauta ma Allah yadda ake sallah yadda ake tsarki yadda ake azumi yadda ake zaka wannan fardu ainin ne kowa sai ya sani to amma sauran ilimin mukka wanda ba kowa bane zai zama malami a ba ta yi wa a ce kowa malami ne wasu za su zama malamai mayya-mayya wasu kuma wasu 'yan kasuwa ne wasu ma'aikatan gwamnati ne wasu manoma ne wannan kenan to wasu kuma su za su zama malamai su karanta da al'umma idan an ce kowa sai kasuwanci ina masu limanci akwai asa masu limanci ba ta yi wa kenan ba ta yi a ce kowa ya yi kasuwanci wasu su yi kasuwanci wasu kuma su yi karantar da bayan allah wannan shi ne araba kenan wannan shi ne ya kamata mu sani su ɗan kasuwa su je su yi kasuwanci su kan malamai suna karantar da wa suna karantar da al'umma addini ga abinda Allah ce ga abinda manzo Allah ce amma in an ce kowa zama zama kasuwa ba ta yi kowa sama sai ya zama ɗan kasuwa ba ta yi wa kuma in an ce kuma kowa sai ya zama malima ba ta yi wa dole akwai ɗan kasuwa akwai malamai akwai ma'antakan gwamnati amma ana magana ne kowa bayan kowa sam ke farlin shuha kowa ya ilimi na mataki na farko na sanin Allah tunda wajibi ne ka san yadda ake bauta ma Allah wannan kenan sannan mataki na ilimi na kololuwa wannan ba kowa bane zai iya ba kowa bane zai zama babban malami wannan kenan to wannan shine ayo suke magana fasara ta farko tana magana akan karamar tawaga karamar runduna kar ta hita gaba ɗaya a bar manzo Allah gida dole a samu wasu adadi su zauna tare da manzo Allah wani adadi su ta yi wurin yaƙi fasara ta biyu shine a samu su yi tsare gida su ne karantar da al'umma a samu malamai idan an samu malamai sun karantar da addini su kawo malaman sai su karantar da sauran wanda ba su sani ba wasu 'yan kasuwa ne wasu ma'aikacin gwamnati ne da sauransu kenan sai a raba kowane bangare-bangare wasu likitoci wannan kenan tunda ba ta yi a ce gaba ɗaya wannan abubuwan guda biyu ka haɗa 'yan kaɗan ne za a samu ga shi kayan karatun addini ka san wani bangare na likitanci ko ka san bangare na kasuwanci a cikin mutane yan kaɗan ne ake samu wasu wannan a ce kowa ya haɗa kowane in wannan likitanci zai yi wannan kasuwanci zai yi wannan kuma zai yi zai zama babban malami ya karantar da al'umma wannan kenan to wannan sune ayoyin ke magana kenan sai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani qatilul ladzina yalunakum minal kuffar ku yaƙi wanda suke kusa da ku daga cikin kafirai wal yajidu fikum ghilza domin su samu kausasawa tare da ku su samu kausasa halacce tare da ku kenan wannan kiran cewa bambancin mummuni kenan da wanda ba mummuni ba shi kafirai yana kausasa musu ne shi mummunin kirki kafiri yakan tsananta ga kafiri amma yana tausayin mi yana tausayin dan uwan shi mummuni kamar da Allah ce a izzatin alal kafirina azillatin alal mu'minina yujahiduna fi sabilillah sai Allah ce wala yakhafuna lawmata la'im aizatin alal kafirin masu masu nuna izza da daukaka ne ga kafirai amma azillatin alal mu'minin suna tawadu ga an uwansu mu'mini shi mu'minin kirki bai ma dan uwan shi mu'mini girman yana tawadu gare shi amma in kafiri ne zai nuna izza da daukaka ga kafiri amma tsakaninsu su mu'minai suna tawadu suna girmama junansu wannan ita ce aƙida ta ahlus sunna wal jama'a kuma ita ce aƙida ta sahabbai suna tsanantawa akan kafirai amma suna jin tausayin junansu kamar da Allah ce Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah me Allah ce walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود التي محمد رسول الله أن محمد مزان الله نس سيرا دا أنت الله سكرت تدرج والذين معه وأن سكي تاردشي صحابي كنا إذا أنت والذين معهم أي صحابان دا تكي تاردشي أشداء على الكفار سنة سنة تاوغا كافرين باسا سسبتا مكافرين amma sai Allah ce ruhama'u bainahu suna tausayi tsakaninsu suna jin kanzunansu suna taimaka mu junansu wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa wannan ita ce ya kamata mu wannan aqida ya kamata mu kama ita ce sahabbai suka bi suka samu kwanciyar hankali suka tsira suna tsanantawa akan kafirai amma suna tausayin junansu ruhama'u bainahum to shi ya kamata mu yi a yanzu to kuma shi ne aka rasa tsakanin mu a yanzu wannan tausayin ne babu tsakanin juna mu a yanzu sai kyashin juna sai hasada juna to ka gani har ya sahabbai kamata mu bi ruhama'u bainahum su sahabbai kenan suna tausayin tsakaninsu suna jin kan junansu sai Allah ce qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ko yaƙi wanda suke kusa da ku daga cikin kafirai da haka manzo Allah ma farko farko wanda ya fara yaƙa su ne ne kafaran Qurayshawa saboda ba bai daga cikin ma wannan kin yaƙi ka bar kafirin da ke kusa da kai ka taka yaƙi na me na nesa gare ka shi ne nesa gare ka sai maka ni sai maka illa idan ka bar shi ka tai na nesa shi wanda ke kusa sai ya zo ya kawo mani ya kawo maka hari to da haka an ka ce ya fara da kafaran da suke kusa da haka sai ya fara da ƙurashawa bayan fara da ƙurashawa sai an ka fara da rumawa yahudawa kenan shine qatilul ladzina yalunukum minal kufar wal yajru fikum gilza domin su su samu wani nau'i na kausa sa halice tattare da ku na tsanantawa tattare da ku wa alamu sai Allah ce ku sani wa annallaha ma'al muttaqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala na tare da masu takawa masu ji tsoron duk inda suke a duniya akwai ma'iyya khasa akwai ma'iyya ama ma'iyya khasa dukkan mummunai in masu jin tsoron Allah waliyan Allah Allah tare da su da kulawar shi da ba su kariya da ba su cin nasara akun amun ma'iyya khasa kowa Allah na tare da shi hatta kafirai Allah na ganin su da jin shi da ganin shi duk abin da suke yana ganin su amma su kawai mummunai ma'iyya ce ta musamman ta kulawa da ba su cin nasara da ba su kariya wannan kenan aya ta gaba sai Allah ce
wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshirun wa amma alladhina fi qulubihim مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون الله تسوى إذا ما أنزلت سورة إذا أنصاب كبدا وتسورة malam suka ce idan an ce sura ba lalle sai sura qur'an wannan ba sai wannan aya ɗaya ma ana ce mata ni qur'ani ana ce mata sura ba sai qur'ani suka tun gaba ɗaya ba idan an kasabta da wata aya su munafikai kenan sai su ce faminhum daga cikin munafukai man ya kulu akwai man da suke cewa ayyukum zaratu hazi imana to kuma wani ne wannan aya za ta kara imani wasu na izgili wai da an sabkar da wata sura ko wata aya sai ka ji munafukai na cewa to yanzu na wannan aya har ta kara muku imani wani da Allah wai izgili wai wane ne ku wanda wannan aya za ta kara ma imani ayyukum zadatu hazi imana wane ne wane ne cikin ku za ta kara ma imani suna gaya ma junansu wai su munafikan Allah suna izgiri da ayon Allah sai Allah ce amma fa amman ladina amanu amma su masu imani tuntuni fa zaratu bi imanin ta ƙara musu mi ta ƙara musu imani to da wannan aya malam suke hujja a ce imani na ƙaruwa imani yana ƙaruwa kuma yana ragewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana ƙaruwa yana yanke yana ragewa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'asiyah yana karuwa ta hanyar da'a ga Allah kiyaye dokokin Allah jin umarnin Allah to sai kuma imanin kai haɓaka gwalgwadon aikinka na gari gwalgwadon kusancinka zuwa ga Allah gwalgwadon yawaita nafiloli da ibada da karatun qur'ani da zikirin Allah gwalgwadon da imani ke ke karuwa kuma gwalgwadon da imani ke ragewa gwalgwadon kake saba ma Allah kake ƙara nisanta daga Allah kana saba ma Allah gwalgwadon yadda imani ke ragewa to wasu sai munafika sun rinka cewa yanzu wane ne wannan aya za ta ƙara ma imani suna ma aya Allah izgili sai Allah ce fa amma allazina amanu amma masu imani fa zadatuhum imanan tuntun ma ta ƙara musu imani wa hum yastabshirun suna bushara da jin daɗi da farin ciki an sarkar da aya wadda za ta ƙara musu imani kenan su masu imani kenan to kenan duk zuciyar da qur'ani bai bai sa ta yi tarshi wannan zuciyar akwai alheri ta tare ta babu alheri duk zuciyar da ba ta ƙara imani ya sabakar da aya wannan zuciya babu alheri a cikin sai Allah ce wa amma lazi da fi qulubihim maradun amma waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta ta munafici suna munafika kenan fi qulubihim maradun akwai cuta ta munafici fa zadatuhum rijsan ita wannan aya sai ta ƙara musu datti zuwa ga dattinsu na da koko zadatuhum nifaqan ila nifaqihim ta kara musu munafici zuwa ga munafici suna da maimakon ta kara musu imani sai ta kara musu munafici kuma Allah ce wa matu wa hum kafirun su mutu suna kafirai Allah kare mu sai Allah ce awala yarawna أولا يرون أنهم يف- يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون Mm.
ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Mm.
وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا Mm.
صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون sai Allah ce a wala ya rauna shin ba sa gani su munafikai annahum lalle su yuftanuna ana jarraba su da musibu da fari da talauci bi kulli amin a kowace shekara marratan so biyu so dai au marratan ko so biyu ai ya kamata su- su su tuba wannan kada ya isa su tuba zuwa ga Allah sun Allah na jarraba su da da yunwa Allah na jarraba su da rashin ruwan sama Allah za- na jarraba su da cututtuka amma sun ki dauka izina sun ki dauka wa'azi sun malaya tubu da Allah ce sannan duk waya bai sa su tuba walahum yadhakkarun kuma bai sa su dauki wa'azi sai Allah ce wa idza ma unzilat suratun idan an sabkar da wata sura nazara ba'dhum ila ba'd sai ga sashen suna ribin sashi wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan Ma- mara gaskiya kenan ba gaskiya da an saukar da sura wadda take fallasa su sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan nazara ba'dhum ila ba'd sai ga sashen su ya kalli wannan hal yarakum min ahad sirrin tawai wani ya ɗin gane ku ko wani daga cikin sahabban manzo Allah ya gane ku hal yarakum min ahadin shin wani ya gane ku in ba a gane ku ba ku tashi ku sada dai ku tsere suna hufa da manzo Allah suna da- majalisar manzo Allah idan an saukar da aya ma- mai fallasa su sai kaga suna mi suna ciccire ido wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan idan sun gaba a gano sai su mi sai su sada dai su su- su bar wurin shine su man sarafu sai su tahi su juya su tahi Allah ce sarafa Allah qulubahum sai Allah ya juyar da zukatansu ba sa gane gaskiya kenan bi annahum saboda mi qaumun la yafqahuna mutane ne wanda ba su fahimta maganar Allah zancen Allah ko zancen manzon Allah sai da amincin Allah su ƙara tabbata a gareci Allah raba mu da munafici akwai babban munafici a ƙaramin munafici babban munafici shine wannan wanda ayo suke magana babban munafici shine in musulunci in musulmai suka samu cin nasara musulunci ya ci gaba sai ka rinka jin haushi to kana da babban munafici duk mutumin da musulunci ya ɗaukaka musulmi suka samu cin nasara sai yana jin haushi to yana da babban munafici wannan kenan akwai karamin munafici shine ƙarya cin amana yaudara saba alƙawali kamar da manzo Allah ce ayatul munafiqi salat idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atmina khana alaman munafici guda uku ce idan ya zance ya yi ƙarya in yayi alƙawali baya cika alƙawali idan ka amince mashi sai ya ci amanar ka ya yaudare ka wannan to wannan siffofi ne na munafukai ba a cewa dan kayi ƙarya ka ci- kayi yaudara kana cikin babban munafici sai da a ce kana da ni sai da a ce kana da siffofin su wannan kenan to wannan siffofi ne wanda mu ji tsoron Allah mu tuba zuwa gare su ƙarya yaudara cin amana ba su da kyau yanzu kaga abubuwan da sun zama rawan dare ga duniya da ƙarya da cin amana da yaudara kaga musulmi ne za su rinka wannan abubuwan subhanallah Allah ce laƙar ja'akum لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم idan sun juya فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو Mm.
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Allah ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo muku da kawunan ku an larabawa ana magana akan larabawa ai min jinsikum daga jinsinku ku larabawa manzo Allah balarabe ne ba ƙureshi min anfusikum kenan kun san dangantaka shi kun san mahaifin shi kun san mahaifiyar shi kun san dangin ko dangin su wane shi ya hito ga daga cikin gida mai albarka daga kabilar banu hashim manzan Allah sai da an ka tankaɗe an ka baka ce an ka rairaye an ka hiddo shi bisa ga ka'ida Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya san inda ya kamata ya sanya manzancin shi da haka manzan Allah sai da an ka zabo shi cikin kabilar Banu Hashim ku daga cikin ku ya hito ku Larabawa kun san dangantaka shi kun san kowane ne shi kun san matsayin shi kun san mai amana ne tun ma kamu a turo shi annabi kun san matsayin shi kuna ce mishi al'amin shine min anfusikum min jinsikum kenan daga cikin ku kula rabawa azizun alaihi ma anittum ba ya san dukkan abin da zai tsananta muku manzan Allah ya fi son ka da kanka ba shi manzan Allah manzan Allah bai san al'umma shi su wahala da haka an ka ce azizun alaihi ma'anatun duk abin da zai tsananta ga al'umma yana tsananta ga manzo Allah bai san abin da zai halantar da al'umma shi saboda mi saboda tausayi ga al'umma shi shi manzo Allah zababbe cikin zababbu kenan harisun alaikum manzo Allah mai kudin imani ne gare ku da haka harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mai kudin ku imani ne kuma game da mummunai mai tausayi ne manzo Allah kenan zababbe cikin zababbu waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka waye san waye samu irin waye samu irin yaban ka tunda Allah ya yabe ka wanda ya wanda ya kika ma ya gaba kaga manzo Allah yana jin tausayin mu ne kuma rauf shine ar-rauf kenan mai tausayin su an sifata Allah da ar-rauf an sifata manzo Allah da me da ar-rauf manzo Allah mai tausayin mummune ne Allah ce fa in tawallau idan kuka juya baya kuka ki imani da manzan Allah ba kulka ce hasbi Allah Allah ya wadace ni Allah zai taimake ni Allah ya ishe ni la ilaha illahu babu abun bauta da gaskiya sai Allah alaihi tawakkaltu gare shi ni dogare shi Allah kenan shi kadai wa huwa rabbul arshil azim shi Allah shine ubangijin al'arshi mai mai girma kenan cikin halittun Allah wanda ya komi girma ita ce al'arshi ita sammai guda bakwai gaba ɗakinsu kursiyu ta hisu mi ta hisu girma ita ka kursiyu al'arci ta hita mi girma ita ka shi ka uwalla shi ne shi kuma Allah ya daidaita ne sama mi sama al'arshi kenan wannan kenan ar-rahman ala al'arshi stawa Allah mai rahama akan al'arshi ne ya daidaita to wannan shine karshen suratul tauba a cikin suratul tauba malamai sun zakulo wasu fiqhohi a surat a yakin tabuka zan tambaye ku ayi yakin ko ba ayi ba wala umma yakin tabuka da an ka tai ayi ko ba ayi ba tabuka dai shi yakin tabuka da a ba gwabza ba ba gwabza ba yakin tabuka ba gwabza shi ba manzo Allah sai da shi kwana 20 yana jiran kafare dan ma kar su su ce ya tsorata yazo ya yada sansani a tabuka a ƙarshe sai da ya kwana 20 yana yana kasar ba su zo ba yake ya dawo daga cikin suke istinbad sannan kuma a wannan yakin ne manzan Allah ya bi wani sahabi ne sallah shi ne malin suke cewa kenan kana iya kabi wanda ka himi wanda ka hifalala misali almajirinka sai ya shiga gaba ka mi ka bi shi sallah tun daga manzan Allah ya mi ya bi wani sahabi sallah kun gane kun wannan kenan kenan halaccin wanda ya hifalala ya mai falala karama mai falala babban ya bai mai mi mai karamin falala kenan wannan kenan to wannan shine abinda malamai suke ta bayani akan abinda shahi ta buka yakin ta a wannan malikiya malaman fikihu ne suke wannan amma a malaman hadisi zance mai inganci banza Allah sai da ya kwana 20 yana kasar watarwa kwana 15 yana kasar kun gane kun bayani dai akan malamai wannan malaman fiqh sun yi malami sun yi bayani akan fiqh akan abin da shafi kasar kasariya wasu suna ganin tahiyar da in baka san ranar mai ba baka san abu wani abu wani aiki ne kai ka to baka san ranar kare shi ba suka ce za ka yi kasar in dai baka san ranar da za ka kare shi ba kasar za ka yi haka dawo wannan kenan abinda makaranta Allah kamar muladish wanda muka kusa Allah gafarta mana Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi